أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شدة قوة الرجب shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace 17 ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine taqrib na at-taqrib na al-imam an-nawawi at-taqrib wa at-taysir li ma'rifati sunan al-bashir an-nazir shine asalin sunan littafin na al-imam an-nawawi rahimahullah wancan darasin da ya wuce na ina ne muka tsaya satin da ya wuce asabi'a ne ko asabi'a ne zama tashi safaha in iri ɗaya ne 259 a ciki akwai masail da al'imamun nawu ya kawo wanda mun yi bayanin cewa wasu masail ne yake kawowa wanda sun shahi ilimin aljarhu wata adil ya kawo masaloli guda shidda mun gani yau zan mu ga masaloli da suka yi saura zan mu tashi a ta bakwai asabi'a mas'ala ta bakwai al-imamu nawawi yake cewa Allah mishi rahama man kuffira bi bid'atihi duk wanda aka kahurtar da shi da bid'a shi ma'ana bid'a shi ta kai inda za ta sa ya kahurta lam yuhtaji bihi bil ittifaq wannan ba a hujja da shi a cikin ilimin hadisi cikin mazajen hadisi da ittifakin malamai duk wanda marhalar bid'a shi ta kai kahurci to wannan ba a amsa shi cikin sanadin hadisi wa man lam yukaffir wanda kuma ba a kahurtar da shi ba ta kai shi ga marhalar kahurci ba kila sai aka ce la yi hujjaji mutlaqan ba a hujja da shi sake ma'ana kwata-kwata ba za a yi hujja da shi ba wakila wasu suka ce kuma yi hujjaji bihi za a yi hujja da shi in lam yakun mimman yastahilu al-kadhiba fi nusrati mazhabihi in bai kasance ba cikin masu halitta ƙarya dan saboda taimakawa mazhabarsu dan saboda taimakawa aqidarsu akwai wanda suna ganin cewa ya halitta su yi ƙarya dan su taimaka ma mazhabinsu ya halitta su yi ƙarya don saboda taimaka mazhabinsu na aƙida kamar 'yan shi'a masala a rafida kamar yadda zan mu gani suna cikin wanda suna ganin inda ka samu dama yin ƙarya ko hadisin ƙarya ka kirkira don saboda ya taimaka ma mazhabinka ya taimaka ma aƙida ka to wannan su ba za a amshi hadisinsu ba kamar yadda zai magana a kansu auli ahli mazhabi ko kuma abin da zai kawo ya halitta yin ƙarya ga mahabuta mazhabar shi wa huki an shafi'i an kawo wannan labari kuma daga al-imamu shafi'i rahimahullah wakila wasu suka ce yuhtaju bihi za a yi hujja da shi ma'ana wanda kasance ya siffanta da bid'a illa mai kun da'iyatin ila bid'atihi in bai kasance ba mai kira ne zuwa ga bid'a shi kawai yin abin shi yake amma bai da awa zuwa gare ta bai kira zuwa gare ta wala yuhtaju bihi in kana da'iya amma ba a hujja da shi in ya kasance mai kira ne yana cikin masu da'awa cikin bid'a tashi game ya kasance yana cikin mu'tazila ko yana cikin khawari da makamantansu amma kuma shi ba mai kira bane zuwa ga mazhabin me yasa dan saboda in mai kira ne yana iya kirkira ƙarya ya tsara hadisin ƙarya ya sa dan taimakawa mazhabin shi wa hadha huwa al-azhar al-adl al-imam an-nawawi yace wannan shine abin da ya bayyana kuma ya adalci ya hideje wannan magana ta cewa yuhtaju bihi in lam yakun da'iya wa qawlul kasir al-aksar kuma shine magana mafi yawancin malamai wa du'ifa al-awwal an raunana magana ta farko wace ce magana ta farko wace ce magana ta farko magana ta farko shine cewa illa mai kun da'iyatun ila bid'atihi kenan in bai kasance ba ma ko da ya kasance bayyama kira zuwa ga bid'at tashi ko bayya kira ka a amsa kenan cewa mutlaqan ayi ba a hujja da shi kenan wannan ya ce yana da rauni ana raunana wannan magana bihi tijahi sahibai sahiha dan saboda ma'abuta sahihaini littafi guda biyu masu inganci bukhari da muslim kenan sun yi hujja wa gairihima da wasunsu wasu littattafan ma bi kasirin minal mubtadi'a da diyawa daga cikin yan bid'a amma gairu du'at wanda ba masu da'awa bane ba masu kira bane zuwa ga bid'a suna da dan bulbushin bid'a su dai amma kuma bisu kira zuwa gare ta a nan gurin cikin ilimin mustalawul hadis in ana cewa bid'a waccan manyan bid'o'i su khawari su mu'tazila kan mu doka wasu umur kanana wanda suke bid'o'i a wannan ana zancen wancan wadda har tana kai mutun zuwa ga kahurci kenan ana zance a cikin ilimin mustalar hadith kan mutum ya ji kalmar bid'a ana maimaita ta yi dibin irin abubuwan da muke ta samun sabanin su da mutane ana ta cewa kaza bid'a ne kaza wannan abubuwa ba su ba wancan su lokacin su ba amma san da su ba wannan ana magana akan wancan masu manyan bid'o'i wanda suke shahara a wancan lokaci nan al-imam suwidi rahimahullah yayi tambihi yace tambihi na farko qayyada jama'atun qabulu ghayru da'iya izalama kun yarwi ma yaqawi bid'atahu yace diyawa da dama cikin malamai sun kayyade cewa amsar wanda ya kasance ba mai kira zuwa ga bid'a shi bane daga cikin su akwai al-imam Isa Abu Ishaq al-Juzjani malamin al-imam Abu Dawud da al-imam An-Nasa'i haka ne faɗa cikin littafin shi ma'arifatin rijal daga cikin su yace akwai za'iga akwai karkatacce gami da gaskiya gami da sunna amma kuma mai gaskiyar zance babu wata ƙarya a cikin tare da shi to wannan ba za a yi musun amsa hadisin shi ba za a amsa hadisin shi akwai wanda suna ganin ma ƙarya ka hurci ce to kenan wannan su ba za a za a amshi hadisin su dan su ƙarya ganin su har abada mutum ya huta musulunci ma in yayi ta iraki yake cewa ai tare da alaihi bi anna shaykhan lam aidan ihtaja bi du'at fa tajal buhari bi imran ibn habban yace nan sai a mishi hujja da cewa a itiradi ga wannan ra'ayi cewa eh a cikin bukhari da muslim akwai masu bid'a wanda kuma sun kasance masu da'awa ne ma suna kira zuwa ga bid'a ciki akwai imran ibn habban bukhari ya hudu hadisin shi yana cikin masu da'awa wa hataja kuma da bukharin da muslim sun yi hujja da abdulhamid bin abdurrahman al-himmani shi ma kuma yana da mai da'awa zuwa ga murji'a ra'ayin murji'a yace sai ajabu bi anna aba daud sai a bada hujja cewa abu daud yana cewa laysa fi ahlul awai wa saw hadisi min al-khawarij ga su can yan khawarij ne amma kuma suna da'awa kuma bukhari da muslim sun hudo hadisan su kenan ya karya wacce ka'idar da muka faɗa ta farko ana ganewa dai ko ya ce sun mazakara anna imran ibn hittan to sai bayyana cewa su wannan bid'a tasu khawarij ne khawarij ne suna da imran ibn hittan da aba hasan al-a'raj dukkan su suna kira ne zuwa ga wannan da'awa wannan irja su kuma murji'a a wajen su yin ƙarya kafirci ne ma kenan shi yasa za a iya huddorwa ya dan an san tabbas ba za su yi ƙarya ba dan a da su ƙarya kafirci ce kare cewa lam yahtajja muslim bi abdul hamid muslim Allah mashi rahama bai hujja ba da Abdul Hamid wancan dan bid'a da aka faɗa yace bari da ya huddo mishi hadisi ne cikin muqaddima shi kuma Ibn Ma'in Allah mashi rahama ya ce mako sika ne ya ce mishi sika ne na gaba as-sawab abin da yake daidai abin da yake daidai annahu la tuqbalu riwayatul rafida wa sabu salaf abin da yake daidai ba a karɓar ruwaya yan shi'a da kuma wanda suke zagin sa magabata masu zagin su Abubakar da sauransu kamar yadda ya ambata cikin littafin arauda cikin babul qada cikin masailin fatawa wa in sakata fi babi shahadati an tasiri bisdana idan saboda duk da ma wasu a cikin baban shahada sun kyale akan sha'anin su idan saboda zagin musulmi fasikanci ne sahabbai ku sune karshen a ce ayi wanda ya zage su a ce ya zama na fasiki yan shi'a kuma suna zagin sahabbai kuma haka nan yan shi'a a ra'ayinsu ya halitta kai ƙarya don taimaka ma mazhabinka sabanin khawarij kamar yadda muka faɗa su a wajen su karya kahurci ce ma ba za su yi ta ba za su zaka gani suna da mugu aqida amma kuma aka tawo hadisi yadda adalan malamai suke haka nan suke babu ruwansu da sayo karya ciki wa qarsar habi zalika zahabi fil mizan zahabi ya kawo wannan magana a cikin lisanul mizan littafin shi na abin nan a mujallar na farko safa ta biyar zuwa ta shidda yake cewa albid'a ala darbayn a cikin wannan bayani bid'a kashi biyu ce sugura akwai karamar bid'a kattashayyu ibalagulu kamar 'yan shi'a wanda babu wuce gona da iri au gulu ko kuma da wuce gona da iri kamar wanda suke yin magana cikin wanda suka yaki aliyu ya ce wannan da dama za gani cikin tabi'ai da mata wanda suka biyo su wanda suke ganin cewa aliyu shi yake da gaskiya da iri irin da fifita aliyu akan sauran sahabbai to wannan yace karamar bid'a ce wanda suka samu manyan magabata ma daga cikin tabi'ai wanda an san su da wara'u da gudun duniya suna da wannan ra'ayi to wannan babu ba bai yiwa a ce an mai da hadisansu don saboda wannan ra'ayi wannan albida a ce karama da ba a bata suka a cikin ruwaya su sun ma bida a kubara zahabi ya ce sannan sai babbar bida a wadda karrafudul kamil kama shi'anci cikakken shi'anci wal gulufi da wuce gona da iri cikin shi wal haɗu an abubakar wa umar da zub da mutuncin abubakar da umar wanda suke cin mutuncin su to wa du'atu ila zalika da masu kira ma suna da'awa zuwa ga wannan fahazan na ulahi ta jibihi wala karama wannan ba a yin hujja da su ka Allah ma karrama su irin wa'annan yan shi'a masu wannan mugun ra'ayin kwata-kwata ba a aiki da su ba a hujja da su a cikin hadisi in sun zo sabanin wancan firkar ta farko kenan wannan shine bayani mai kyau da zahabi yayi a cikin bayanin ɗan shi'a yace wa hadha allazi qalahu abu wannan magana suwidi yace wannan magana da zahabi ya faɗa ita ce gaskiyar da bai halitta musulmi ya kudurce sabanin ta ba ya faɗa a wani guri yace malamai sun yi sabani akan hujja da ruwaya dan shi'a akan magana guda uku wasu suka ce ka a yi ruwaya da gare su kwata-kwata wasu kuma sun yi rangwame suka ce he wanda ya kasance mai karya ne yana kawo hadisan karya na uku kuma ra'ayi na uku aka fassale tsakanin zancen da abin da ya gabata hujja akan haka ashhab ashhab babban ɗalibi na malik malamin malikiya ne ɗalibin malik ne ya ce an tambayi al'imamu malik gami da ‘yan shi'a rafida faƙa ya ce la tukallimu kada ka musu zance wala tarwi anum kakkai ruwaya daga gare su kenan wannan magana daga Malik Allah mishi rahama wa qala shafi'i shafi'i yake cewa lam ara ashhadu bi zuri min rafida wa taba ganin mai shaida da ƙarya kamar ɗan shi'a ba kenan wannan duka yake nuni ba a amsar ruwa hadisin su Yazid ibn Harun yake cewa yuktabu an kullu sahibi bid'a dukkan wani dan bid'a ana amsa hadisin shi izalami kum da'iya in ba kira yake zuwa ga da'a kuwa shi ba illa rafida he ɗan shi'a su gaba ɗaya ma an samu su bakin an samu su jan biru a harka hadisi ba a amsar ruwaya su ya saboda haka zaga littattafan su cike da hadisan ƙarya suna littattafai nasu khasan na hadisi da mazajen da matanin duka ƙarya ce an amso daga wani daga wani daga wani in ka bi wani nan duka a tarihi ma ba a taɓa yin shi ba kirkirar sunan ne ya yi shi malamin nasu ya sa su kuma suka ɗauka suke wannan da shi sharik yake ci yazid ibn haru sharik yake cewa ahmalul ilma an kullu mallaki yace ka ɗauki ilimi duk duk wanda ka gamu da shi yace mallaki dukkan wanda ka gamu da shi ka nemi ilimi wajen shi illa rafida hay an shi'a ibn al-mubarak Allah mishi rahama shi ma yake cewa a cikin du'afa na imam al-akili da tahzibul kamal duka sun kawo wannan asar din da muke kawo yace la tuhaddisu an umair ibn sabit kakku amshi hadisi daga umair ibn sabit fa innahu kana yusubbu salaf ya kasance yana zagin magabata zagin magabata yake yi al-imam malik yana da wata magana ina ga ko shine ko wani shi yace la yajuzu an yuqimar rajul bi ardin yusabbu fiha salaf bai halitta ba da mutum ya zamna a cikin gari ko kuma ƙasar da ana zagin ana zagin salafu salih rahama Allah ya ce a rika nema musu rahama to kuma wani zo yana zagin su sai a samina mas'ala ta takwas tuqbalu ruwayatu ta'ib min al-fisq ana karbar ana karbar ruwaya wanda ya tuba game da fasikanci illa al-kazib fi hadisi rasulullah sai wanda yake ƙarya ne yake ga hadisan ma'aiki alayhi salatu wasallam fala tuqbalu abadan wannan har abada ba a amsa tuba shi wa in hasunat tariqatu koda ya gyara hanyar shi ma'ana duk wanda ya kasance fasikanci ai fasikanci yana daga cikin sabubban da suke sa ba amsar ruwayan mutum to dan mutum ya kasance can da wani mazinaci ne mai shan giya ne ƙarya ne ƙarya ta waje ba cikin hadisan annabi ba idan ya tuba ya gyara halayen shi tuba ta gari ana amsar ruwaya shi sai dai wanda ya kasance da hadisan ƙarya yake kirkirwa ya raba su ga annabi to shi wannan ko ya tuba ba a amsa ruwaya shi tuba shi tsakanin shi da Allah kaza qalahu ahmad ibn hanbal haka ahmad ibn hanbal ya faɗa da humaidi babban malamin bukhari idan kuna tunan da muka yi darasin sahih bukhari hadisi na farko al-imam bukhari ya haddasa al-humaidi abdullah ibn zubair wannan humaidi shine babban malamin al-imam al-bukhari to malamin bukhari wannan shi ya faɗi wannan magana da al-imam sayrafi ash-shafi'i da kuma sayrafi yake cewa kullu man asqatna khabarahu bi kazibin duk wanda muka sarayar da labarin shi hadisin shi dan saboda ƙarya yake ma annabi lam na'ud li qabulihi bi tauba ba zan mu koma amsar ruwaya shi ba ko ya tuba wa man da afnahu dukkan wanda muka raunana shi lamnu qawhi ba'adahu bi khilafi shahada ba zan mu komo ba mu ce mun karfafa shi da sabanin shahada in shahada ce akwai bambanci tsakanin kai shaida da kuma ba da ruwaya suna kama ta bangare da dama al-imamu suwidi ya ambace shi ta wajen huska 20 da wani abu tsakanin ruwaya da shahada da bambancin da ke tsakaninsu da inda suka yi ittifaki to suna kama da shahada da ruwaya wa qala sam'ani al-imamu sam'ani yake cewa man kazaba fi khabarin wahid duk wanda ya ƙarya cikin hadisi daya wajaba iskaduhu ƙarya da gangan ha yace wannan ya wajaba a sarayar da hadisin shi kullu ma taqaddama min hadisi duk abin da ya gabata na hadisin shi duk a zubda shi ba za a aiki da shi ba me yasa malamai suka zahawa dan saboda ba karamin magana ba ce ma annabi ƙarya ka faɗi abin da annabi bai faɗa ba ka ce shi ya faɗa qultu sai nake cewa inji al-imam an-nawawi kenan Allah mishi rahama haza kulluhu mukhalifun li qa'idati mazhabina wa mazhabi ghayrina wannan kuma duka ya saba ma mazhabin mu da mazhabin wasun mu wala nukawil farqa bainahu wa bain shahada bin mu karfafa cewa akwai bambanci tsakanin ruwaya da shahada shi al-imam an-nawawi yana ne malaman shafi'iyya su a gare su Allah musu rahama dukkan su ganin su tsakanin shahada da ruwaya duka abu ɗaya ne babu bambanci shine yasa ce wannan abin duka da aka ambato an gina shi ne akan cewa akwai bambanci tsakanin ruwaya da shahada mu kuma malaman shafi'i an ji al-imamun nawawi ban mu karfafa cewa akwai bambanci tsakanin ruwaya da shahada ana fahimta ne ko التاسعة sai mas'ala ta tara yace izarawa hadisan summa nafahul muslim musma idan ya rawaito hadisi sannan kuma wanda ya sare ya jiyar da shi hadisan nan ya kore shi yace fal muqtaru annahu in kana jaziman bi nafihi to wazance zababbe idan ya kasance yana da tabbas yankakkan magana da kore shi bi anima rawaituhu wa nahu wa jabaradhu da kwatankwacin cewa ban rawaito wannan hadisin mato wajibi ne kamar doshi wala ya gadahu fi baqi riwayatir rawi anhu ba zai yi suka ba cikin wani bangare daga cikin sauran ruwayan malamin misalin da zamu bada nan ya hutu kamar masalan a ce ina baku hadisi masalan to kuma na baku su hadisi 20 lokacin ruwaya ake misa ake misali tunda mu yanzu a rubuce ne ba kai kake ruwaitawa ba misali ne muke bada ka ba ma ɗaliban tunda lokacin ba a rubuce a kai ne kawai zaka ce musu ga hadisi na amso daga wani daga wani daga wani na baku shi yanzu kuma bayan an yi sati ko wani abu ku koma ce kai wannan hadisin da na baku wancan satin ba ni ban baku ba kawai ban baku shi ba na kore shi na kore shi ni ma ban rawaito shi ba kuskure ne nayi kenan suka ce wannan zance mafi zabi in ya kasance malamin yana da tabbas in cewa kore wannan da ya haka ne bai rawaito shi ba to wannan sai ku bar ba da ruwaye shi amma kuma ba zai suka ba ga sauran ruwayoyin da ya baku wannan ɗayan da ya kore shi zai ku daina faɗa don kun ce wane ya ba mu labari ƙarya ce kuka mishi tun da ya koma ya ce muku kuskure ne na yi wannan hadisi ba rawaito shi ba don saboda ya ce marawaici yana iya zauwa laisa bi nafin hukuwa bal gairu zakiran lahu wal tana yi wa ce shi da ya ba da labari shi ya kasance yake tuna da cewa wannan ruwaya bai bada ta ba ibn salah yake cewa an rawaito diwa daga manya-manyan malamai na su ba da mahaddasu sun mance abin da suka ba da labari wasu sun tafi kuma akan abin da yasa ka wannan magana dan wasu sun tafi kan cewa ko ya ce maka ma ya kore ma ce baka yarda ba kawai he na rawaito me yasa dan tana yi wa yanzu ma wannan magana da ka faɗi ta biyin ita ce kuskure yace al-imam ibn salah yace diyawa an samu magabata wanda sun ba da hadisai kuma sun mance su suka bada fakana a haduna saboda dalilin tsuhuwa ko saboda mantuwa ko saboda girman shekaru sai a ce wane ya ba mu labari daga wane daga wane sai ce a ni ban ba ku ba ban ba ku ba kuma shi ba dakin hadibul bagdadi Allah mushi rahama yayi littafi guda kice akhbaru man haddasa wa nasiya labaran hadisan wanda sun ba da hadisi kuma suka mance littafi guda yi malamai ne wanda sun ba ɗalibansu hadisai kuma suka zo suka mance cewa sun ba su shi masu zo suna cewa haddasa ni fulan haddasa ni fulan kamar masalan malam bukhari na ce musu na zo na ba su hadisi ya zo yana cewa haddasa ni haddasa na masa'ud haddasa na fulan kuma ina gurin ce a ban gaya maka ba ban gaya maka ba to kuma mancewa ce na yi to tabbasa saboda jama'a da dama sun ji cewa ka ba da kin hanyar da ake gano wannan ka ba wasu ba shi kadai ka ba ba kenan sai ke nuna cewa kai ne kan mance ba shi bane ba yayi ƙarya haka dara kudi ne ma alhafiz Allah mishi rahama yayi wallafa akan wannan fa in qala idan yace la a'rifuhu malamin yace ban san ba wannan hadisin aw la azkuruhu ko ban tunawa aw nahu ko makamancin wannan lam yakdafi wannan bai suka cikin ruwaya ya ba ku hadisin kuma daga baya ya zo ce kai ni na ni banda tana ce ma ni na baka hadisin nan na mance ma to wannan ba zai suka ba yace wa marrawa hadisan summa nasihu wanda ya rawaito hadisi sannan kuma ya mance shi jazal amalu bihi ala sahih ya halitta ya aiki da wannan hadisin akan sahihiyar magana ko da ya mance cewa ruwayar tashi huwa qaulul jumhur wannan ita ce maganar jumhurin malamai min at-tawaif daga jama'a da dama khilafan li ba'd al-hanafiya sabanin wasu daga cikin malaman hanafiya kamar yadda muke ganin sabanin mazhabin fiqhi ya ce mas'alar fiqhu wannan sun tahi akan kaza wannan sun tahi akan kaza to haka nan ilimin hadisi ma wasu sun tahi akan cewa kaza wasu sun tahi yadda malaman mazhaba kowa gina mazhaba shine wannan abubuwan su suke kawo asbab na sabanin mazhaba a cikin fiqhu in an shi yace wala yukhalifu hadha karahatu shafi'i wannan kuma ba zai saba ba karhancin shafi'i da yake yi wa gairuhu da wani shi a ruwaya an al'ahaya ruwaya ga rayayyu ruwaya ga mutum wanda ya kasance yana da rai kama wannan shu'uba ma ya tahi akan haka da ma'amar ma ya tahi akan haka sun ki mutum ya rakayo ruwaya ga mutum ya kasance rayayyu don saboda suka ce tana yi wa ya kuma yi juhudi ya ce ai na wannan ruwaya da na baka mancewa ne wannan kuma hakikanin magana ba hujja bace ba dalili bane dan saboda al-Imam al-Iraqi ce wannan duka lalibe ne cikin duhu wannan bai dace ba da mazhabi mai kyau dan ba zaka ce ba wani tunda yana da rai ya bani hadisi banna hadi sai ya mutu in ya mutu ne nake da tabbas bai yi taraju'i ba nake da tabbas kin cewa wannan abin da ya faɗa haka ne kenan kullun sai ka zama abin da aka baka na ilimi ba zaka haddasa shi ba zaka ba kowa don saboda hujje cewa mai yiwa malamin ka aje ko mu ce ai ya manci kenan wannan sai hana ka ruwaya mai yawa sai al'ashira ana gane ya digo kan mu gabe cikin darasin mu karar ha yadda muka ma wancan wajen tsoyi da bukari muka yi bincike shi ma zuwa ga muna gama akwai lokacin da zan mu samu bincika baya mu ji fasarar da fahimtar ka mutum yana ana cewa ana gane ya ce eh kawai a wuce an gane gaba ya gane in ko bai gane ba in mujamala ce an gani mas'ala ta goma al-imamu nawawi yake cewa man akaza ala ta hadisi ajaran duk wanda ya amshi lada akan bada hadisi la tuqbalu ruwayatu inda ahmad a wajen imamu ahmad wannan ba a amsar ruwayar zai zo baku zai baku hadisai yana da hadisai marwiyat da dama amma ya ce ban da baku eh kun bani jika jika to wannan al-Imam Ahmad ya ce wannan ba amsar ruwaya shi da Ishaq shine Ishaq ibn Rahuya da Abi Hatim Abu Hatim Razi Allah mashi rahama wa tuqbalu inda Abi Nu'aym al-Fadl ana amsa a wajen wannan ra'ayin wanda suka tai kan cewa ba a amsa kenan amma wanda suka tai cewa ana amsa shine Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukai babban malami ne shi ma na al-Imam al-Bukhari muna tauce shi cikin sahih al-Bukhari al-Imam yana amso ruwaya daga gare shi da Ali ibn Abdul Aziz wa akharin da ma wasu malaman sun tahi kan cewa za a amsa wannan kuma amsa kuɗi da yayi shi da Allah amma ruwaya dai matukar ba ga bakariya ciki za a amshe ta wa afta ash-Sheikh Abu Ishaq Shirazi ash-Sheikh Abu Ishaq Shirazi ya ba da fatawa bi jawazi ga halaccin yin haka nan kin limanin tana anil kasib ga wanda ya hannu gami da yin kasuwanci li iyalihi ga iyalan shi bi sababi ta hadisi dan saboda sababin ba da hadisin wannan yana da ilimin hadisi kuma ga ɗalibai da yawa suna zawa ya ba su wannan ilimin kuma wannan ba da ilimin da zai yi ya wuni ya kwanyana ta ba su babu lokacin da zai tahima neman abinci kuma ga shi da iyali to wannan in ya sa musu cewa sai kun bani kaza kaza zan ba ku bai cutarwa amma da yana sana'a shi kamar yadda suke yana zuwa kasuwar shi kamar yadda suke zuwa amma kuma in ya taho zai ba su hadisi ya ce he kun biya to wannan shine suka ce ba za a amsa ba don saboda kuma duka wannan farad ne farantawa ne ake inda har za a samu wanda zai haka nan kin zai ga mafi yawanci malaman hadisi suna yin ne don Allah suna kokarin don saboda hadisin shi zai kasance ya jagorance ka akan ikhlasi yana da mawuyaci ka ga magabata suna sai da ilimi alhadiya ashar na goma sha ɗaya la tuqbalu riwayatu man urfa bi tasahul ba a amsar ruwaya wanda an san shi da tasahulanci yin sako sako fi sama'ihi wajen sauraron shi au isma'ihi ko jiyar washi wajen in yazo daukan karatu an fahimci cewa wannan mutumin bai mai da hankali ko kuma wajen jiyar da wasu shi in zai bada kamar masalan ni yanzu da nake baku aka ce kamar la yubali bin nawm fi sama wanda bai kula da barci a wajen wajen sauraron hadisi an zo ana ba su hadisi amma shi yana gyangyaɗi to wannan ba amsar ruwaya shi don tana yiwa bai ji abin da aka ce ba ya yi ƙari ko ya yi rage aw yi haddisu lamin asalin musaha ko kuma ya rika ba da hadisi ba daga asali wanda aka sahaha ba ya asali suna nihin asalin maruya cikin mutum magabata wancan lokacin a takarda mutum zai rika rubuta maruya cikin shi wanda ya jiyo su daga malam wani ya rawaito hadisai to wannan in bai koma ya gyara ta ba musaha a wannan majalisin zaman ɗaukan ilimin da ake ai da gauga ne zai rika rubuta to in ya koma sai ya sahaha abin ya yi muƙarana da wata nuska ta wajen ɗan uwan shi ko ta wajen malamin to idan bai sahaha ba wannan ba za a amsa ba shi ma akwai tasahulanci ciki wannan rubutun da ya na buraburakin gauga shi ne kawai ya rike to ba za a amshe ba aw urifa bi qabul talqini fil hadis ko kuma aka san shi da amsar talqini cikin hadisi talqini cikin hadisi shine malamai sun yi bayanin shi shine kawai an ce mishi haddasaka fulan ya ce na'am haddasaka fulanin wa fulan ya ce na'am kawai a rika ce mishi wane ya baka hadisi wane ya baka hadisi ya ce eh da kuma tasahulanci a ciki kenan dan saboda tana yiwa akwai kuskure zai shiga kora da gaskiya a ciki aw kasaratu sahawi fi riwayati ko kuma a san shi da yawan mantuwa cikin ruwaya shi idza lam yuhaddis min asalin idan bai bada hadisi daga asali sahihi aw kasaratu shawaz ko kuma yawan kawo shawaz hadisi shaz wanda babu wajen kowa sai shi yana ta saba ma siqat manya wanda suka yi shi wal manakir fi hadisihi da munkarai cikin hadisan shi yana kawowa idan aka san shi haka shi ma ba za a ba za a amsa ba قال ابن المبارك الامام ابن المبارك da Ahmad da Humaidi da gairuhum suke cewa man galida fi hadisin wanda yi kuskure cikin hadisi fa buyyana lahu aka bayyana mishi cewa wani kai kuskure cikin hadisin nan fa asarra kuma ya nace akan rawaito kuskuren nan yaki gyarawa yace to ala ruwayati saqadat ruwayatu wannan ruwaya shi ba a amsa ilimi na addini ilimi na hadisi ma musamman da sauran ulum duka an kafa su akan adalci dan adam ma'arudul nisyan mabijira ce ta mantuwa kamar yadda annabi yake cewa ne sai adam wa fanasiya zuriyatu annabi adam shi ya fara mantuwa zuriyar shi ma suka yi mantuwa a cikin hadisi sai da ya ba ma annabi nuhu shekarun shi da aka zo ɗaukar ran shi ya ce a ni ban bada ba ya mance ma da saboda yawan shekaru shi mai dubu an ɗauki sattin ne an ba ma annabi adam wannan nuhu to wannan ya annabi yake cewa dan adam shi ya fara mantuwa to dan adam cikin ilimi yana yin mantuwa ko kuma yana yin kuskure to mafi hali mafi kyau shine kasance in an gyara maka kuskuren ka ka amsa in an gyara maka mantuwa ka ka amsa ba kace ba wa ni an isa an isa ni a mun gyara to wannan a ilimin hadisi in aka samu mai wannan ba amma amsar ruwaya shi an gyara mishi kuskuren shi yaki amsa to ba a amsa sabanin abin da muka saba na gardawa ka kama kana yi ba a baka so a maka tuni gani kake tunin kaskanci ne ma an maka gyara cin mutunci ne wani hagiwa ma yake ni wani zai ma gyara ya gani to wannan duka muguwa aƙida ce ba dan Allah ake abin ba in ana yi dan Allah babu zancen a ce dan gyara ko kuma ka je ka kai allo ana darasu wani akwai hakika ma akwai ka'idar wanda duk abubuwa suna dan rarragewa wanda ka'ida ma shi ba a mishi gyara ko yayi kuskure baka isa baka hoɗi kana hodiya koma gida ya gihe ka da tsahi kamar shi zaka tozarta cikin jama'a to duka wannan ba dan Allah bane akwai muguwa aqida ce ta rashin amsa kuskure yace wa haza sahihun wannan ita ce magana sahihiya in zahara annahu asarra inadan idan ya bayyana cewa ya ci gaba da kuskuren na nashi ya nace ne dan dan saboda tsaurin kai au na hau ko makamancin wannan ba wai ya ci gaba da ba da hadisin ba da ganin cewa a shi yake da gaskiya wanda aka gyara ma kuskure ya ga cewa bai yarda ba cewa kuskure ne yana ganin cewa shi shine akan daidai to wannan ba yana da bane ba ya kiya yana ganin cewa shine akan daidai ba hukuncin shi ba ake zance wannan wanda ake ga cewa da gangan kawai ya ga cewa kamar ni za a ma gyara ya ci gaba da kuskuren shi wannan shine ba a amsa asaniya ashar na goma sha biyu a ardan nas abin da yasa muke muna ɗaukan da ɗan dama duk da ka'ida ta ɗaukan karatu kaɗan ake ɗauka saboda Allah hore mana a wannan zamani abinda kana iya koma ka saurara ga salula an mutum ya ɗauka an aika ya ji yana da damar shi yasa muke ɗaukan da dama amma in ba na bu a wajen malaman ba su bar mu ka ɗau karatu kamar haka sadara hudu biyar kawai ya ishe ka amma wannan dan saboda da damar in ka koma ka ƙara saurara in dai mutum dan neman ilimin yake yi yana buƙatar ƙaruwa ka rika bibiyar karatun kana bibiyar littafin wani abu ya cije maka kammance baka bukatar ka ce wani tana mini ga tasjirin nan sai ka zo ka saurara ka ji daidai gurin ga me aka ce a gurin kenan sai ka tuna in kuma wannan bata samu ba ma wani abokin karatun ka sai tuna ba na goma sha biyu yake ce a ardan nasu hazihil azman al itibar majmu'u shurut yace mutane a wannan zamani namu zamanin hu al imamu nawawi ga wancan lokacin yake magana mutane sun kau da kai yace ane tabar majmu'u shuruɗul mazkura gami da nura da dukkan wannan sharuɗan da aka ambata akan cikin harka ilimin hadisi yace li kaunil maqsud sara ibqa silsilatul isnad yace dan saboda kasancewar abinda mutanen suke nema shine barin silsila ta sanadi al-muhtasib al-umma wanda yake banta da wannan al'umma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai suka ke banta da sanadi daga mutum a ce daga malamin shi daga malamin shi har zuwa annabin annabawan da suka gabata ba su da wannan to ya ce mutane dai sun kawar da kai gami da wannan saboda kowa gurin shi dai samu sanadin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fartu utabar ma yaliku bil maqsud fali utabar anura da ma yaliku abin da ya dace bil maqsud da abin da ake nihi wa huwa kauni shaykh muslim kenan ya ce na farko ya kasance dai duk da wancan in ba basu basu kiyaye su ba to ya kasance na farko malamin da zaka amsa wajen shi musulmi ne baligan baligi ne akilan mai hankali ne gar mutazahirin bifis kuma ba mai bayyana fasikanci bane wanda kyarare ke hutawa hili yana aikata aikin sabo au sukufin ko wani abu na kaskanci na zubda mutunci yana yana yi mafi dabdihi bi wujudi sama'ihi abin da kasance sukuf zubda mutunci ko da ba aikin sabo bane a ganshi malami ne amma a titi yana zuwa yana shan rake ko yana zuwa titi a kasuwa yana yin hutsari a hura kowa yana ganin shi da makamantan wannan wanda suke zub da mutunci ne ba sabo bane wa fi dabdihi bi wujudi sama'ihi a cikin wannan kin shahar da shi ya kasance babu matsala bi wujudi sama'ihi musbatan bi khatin ghayra muttaham ya kasance in a cikin rubutu ne yake ba da labari yake rubutawa yake ba ku hadisin ya kasance da rubutu wadihi wanda babu tuhuma a ciki gashi nan rubutu kyararra wanda bai goge ba babu wani abin da ake shakku in yana ba da labari da asalin shi wa bi ruwayatihi min asalin muwafiq kuma ya kasance da ruwaya in ya kasance daga asali wanda ya kasance muwafiqan li asali shaykhihi wanda ya dace da asalin malamin shi abinda ake nihi nan wancan lokaci da ya kasance malamin littafin shi yake ɗauka rubutun hannun shi ne lokacin yana neman ilimi ya rubuta dan babu kwamfuta balle a mushi photocopy kuma kai ma ɗalibin ka zo yana kana karantawa yana karanta kai ma kana rubutawa to in ka gama ka yi muwafaka ga asalin littafin da ya baka labari ya baka hadisan da naka da nashi sun yi muwafaka ba a samu cin karo ba ba a samu bambanci ba wa kad qala nahwa ma zakarna wal hafiz abubakar al bayhaqi al hafiz abubakar al bayhaqi ya hadi irin wannan magana da muka faɗa inji al imam an-nawawi rahimahullah ibara ta al-imam al-baihaqi abin da ya faɗa shine ke tawassa aman tawassa fi sama'i min ba'd muhaddisi zamanin allazina la yahfazuna hadisahu yace wasu daga cikin wanda suka wasa suka yalwata cikin sauraron hadisi daga cikin wasu malaman hadisi na zamanin mu yace sun yalwata a wannan zamani namu wanda bisu harrace hadisan su kuma bisu iya kyautata karanta shi daga cikin littattafan su bisu san kuma wanda yake karanta musu ya kasance kira'a ce daga asalin malamin su ya ce wannan kuma don saboda hadisai an dawwana su cikin littattafai an haɗa su a guri ɗaya kenan yanzu duka wannan shurut ɗin da dawabit ɗin yawaici bai haƙi yake nihi an bar su tun da yanzu zamani an dawwana hadisan ga sunan sunan da sayyid bukhari sunan abi dawud sunan sayyid muslim duka ga sunan a rubuce wannan ka'idodin na asulus sima da sauransu duka babu magana su yace faman ja al yawma bi hadisin duk wanda ya zo mana magana bai haƙi ce Allah mishi rahama duk wanda ya zo mana yau da wani hadisi la yujadu inda jami'ihum wanda babu shi cikin wajen can manyan malaman gaba daya la yuqbalu minhu ba za a amsa da gare shi ba dan ina ya samu shi wa man ja'a bi hadisin ma'ruf inda wanda zo da wani hadisi wanda yake sananne a wajen su fallazi yarwihi la yanfarid bi riwayat kuma wanda ya rawaito shi bai kadaita da ruwaya shi ba ko wanda ya mishi mutaba'a ko kuma wannan shahid wal hujjatu qa'imatun bi hadisi bi riwayati gari kuma hujja tana tsaye akan wani ma ya rawaito daga gare shi ya ce to wannan za a amshi wannan hadisi kuma sai ya kasance hujja ne amma ya kawo abin da kwata-kwata a littattafan hadisan nan babu su babu ba inda zai kawo su to wannan ba za a amsa ba salisa ashar ina so mu kare baban na goma sha uku fi alfazil jarhi wa ta'dil kamar yadda muka ce muku dama ya fara bayani ne akan abin da ya shahi ilimin aljarhu wa ta'dil tun daga darasin mu na rana ta da ya wuce nan yake cewa alfazil jarhi wa ta'dil jar shine raunana marawaici a ta'adil kuma shine adalantar da marawaici a ce sika ne ko saduq ne ko makamancin wannan yace wa qadara tabha ibn abi hatim ibn abi hatim ya kyautata ya jeranta su fa ahsana sai ya kyautata dukkan wani wanda yazo alfazul jarh wa ta'dil babu wanda ya musu tsari kamar ibn abi hatim a muqaddimar littafin shi aljarh wa ta'dil Allah mushi rahama mun ga tarihin ibn abi hatim da shi da baban shi fa alfazu ta'dil lafazi na ta'addala rawi maratib martabobi ne alaha mafi girman su shine a ce ma marauci sika ne ko a ce mutukin ko kuma sabat ko kuma hujja ko adulun hafiz au dabit wannan guda shidda su ne martaba ta farko duk wanda aka gaya ma maraucin da kaji an gaya ma haka to ya kai kololuwa ƙarshe wajen amsa hadisin shi kenan shine ƙarshen hujja a saniya na biyu wanda ke bi mishi shine a ce saduq mai gaskiya ne au mahallu sirk ko kuma yana tare da gaskiya au la ba asabi ko babu lahi game da sha'anin shi wannan shi yake bi ma wancan martaba ta bi kenan qalibun abi hatim ibn abi hatim yake cewa huwa mimman yuktabu hadithu huwa in zarufi shine wanda ana rubuta hadisin shi kuma ana nazari cikin shi wa hiya al-manzilatu thaniya ita ce matsayi na biyu wa huwa kama qala kuma kamar yadda ya faɗa haka ne ibn abi hatim shi dan shine jagoran wannan fanni لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط دون سبب دون عبارة تبيو سوى صدوق محله الصدق لا بأس به لما كمان تنسو بالسنوني لا تشعر بالسجيد متن دا بالضبط وانا مرويتين ينا دا هردا ميقوالي تنا أيوة ما كسن خفيف الضبط نيكما أتيم صدوق ومحله الصدق سابان النهاركو فيعتبر حديثه على ما تقدم سي أي اعتباري لحديث شغا أبن دي غباتا معنى إن يا رويتو يا كأيتا دا حديثي بزي زمن حجابا amma idan ya rawaito mutaba'a ce yamma wani sai a ɗauki wannan hadisin nashi da itibar don itibari da itibabun itibar da shawahid da wannan da mutaba'a sanannun babuka ne zuwa can bayan mun wuce su yana ga wa an yi haibun ma'in daga ya haibun ma'in yake cewa idza qultu idan nace la ba asabihi babu lahi da wani fa huwa sika wannan sika ne kenan wannan kuma ka'ida ce wadda ibn ma'in shi kadai yake banta da ita saboda yana daga cikin mutashaddidin cikin aljarhu wat ta'dil ibnu ma'in yana cikin mutashaddidin idan yace la ba'sa bihi to wannan sika ne wala yuqawimu qawluhu an nafsihi naqluhu na abi hatim an ahli al-fan amma ce magana shi bata cin karo da juna bata muqawama da maganar ibnu abi hatim cikin malaman fannin hadis ilimin mustalah wal hadis ilimin jarhu wat ta'dil kenan wannan shi kadai yake banta da cewa idan ya ce ma marawaci la ba'sa bihi yana nihin cewa sika ne martaba ce ta farko amma kuma sauran malamai dai suna bisa kan wancan abin da aka faɗa a salisa na uku shine a ce sheikhun in aka ce martaba ta sheikh ne shine martaba ta uku fa yi kutabu wa yinzar ana rubuta hadisin shi amma a juba ba a sallama ba a yarda mar sheikh martaba ta wannan ce wanda a hausa mu muna ɗaukan shi a ilimin hadisin aka ce ai fulanin sheikh kaskanta shi ne sha'anin shi ne aka rage ma'ana hadisin shi ba a itibari ba a dogaro da hadisin shi sai an wannan kin shi sai an yi nazari kan shi arabi'a na hudu salihul hadis in aka ce fulanun salihul hadis shi kuma yuktabu lil itibar ana rubuta hadisin shi duk marawacin da aka ce ma salihul hadis ana rubuta hadisin shi amma lil itibar dan saboda nura itibari shine a duba a gani shin wani ya dace da shi mutaba ya ma wani wani ya rawaito hadisin irin wannan da rubuta a ranar ba za a dogara da shi ba shi ma akan cewa shi kaɗin ya kaɗaita da wani abu ba a amfani da shi ana fahimta wa amma alfazul jar amma lafuzza na aljar wannan maratibu ta'dil ne muka gani can duk da wasu malamai da suka zo wannan na ibnu abi hatim ne ya kawo malamai da suka zo bayan ibnu abi hatim Allah mushi rahama sun dan wasa'a sun kai su zuwa ga martaba shidda shi kuma ya tsaya akan hudu ne ibnu abi hatim kamar yadda muka gani su sun kai su zuwa ga shidda kamar yadda mun gansu tare da 'yan sana saniya wa amma alfazul jar amma lafuzza na aljarhu rauna na marawaici fa maratib su ma hawa hawa ne fa iza qalu idan suka ce layyinul hadis in aka ce fulanul layyinul hadis to wannan kutiba hadisi huwa yanzaru itibaran za a rubuta hadisin shi kuma a duba shi dan saboda itibari shi ma ba dan a dogara da shi ba wa qala daru qudni alhafiz daru qudni Allah mushi rahama yake cewa iza qultu layyinul hadis idan nace wannan layyinul hadis ne lam yakun sagidan wannan ba sarayye bane ba abun yaddawa bane ma ba za a yadda shi ba a ki aiki da shi walakin majruhan sai dai an yana da rauni ne bi shay'in la yasqudu an adalati anil adala yana da rauni da raunin wanda baya hudda shi daga adalci ba ma'ana yana da wani kuskure wanda zai kasance kamar ikhtilat ne a ƙarshen rayuwa ya same shi ko kuma wahami ne gare shi kasir ne gare shi wannan ba za su sarayar da hadisin shi ba kwata-kwata wa qawluhu wa qawluhum hadan malamai da suke cewa laysa bi qawiyyin in suka ce fulanu laysa bi qawiyyin a cikin hadisi yuktabu hadis wannan ana rubuta hadisin shi wa huwa duna layyin shi kuma bai kai ba layyin a wajen wannan a wajen matsayi kenan wannan ita ce martaba ta bi kuma a wajen alfazul abin nan aljar kenan layyinul hadis wa zai mu ce layyinul hadis da laysa bi qawiyyin wanne ne yahi girman daraja layyinul wanda yake girman daraja shine layyinul hadis kenan shine yahi wanda aka kira da cewa laysa bi qawi ba mai karhi bane wa iza qalu idan suka ce da'iful hadis fulanin da'iful hadis faduna laysa bi qawi shi kuma bai kai ba wanda aka ce ma laysa bi qawi wajen daraja yace kuma wala yutrahu kuma ba a gefa hadisin shi bal yutabaru bihi bari ana yin itibari da wannan abin da ya rawaito kin an ce fulanun da'iful hadis kenan kamar yadda muka sha faɗa idan dukkan wasu kalmomi da zaka gani cikin ilimin hadisi cikin mustalahul hadis da abin da suke ne ba haka bane kawai ake zubo su ba tsari duk abin da kaga an faɗa yana bisa ma'auni ne da mizani na ilimi zaga ibnu hajar Allah mishi rahama a cikin umdatul ahkam duk a ƙarshe kowane hadisi yana cewa haza hadisun kaza haza akwai gurin ce haza layyinul hadisu hadisu fihi lin hadisin nan akwai tafshi cikin shi kenan wannan martaba yake nihi wala yutrahu bal yutabaru yace wa iza qalu idan malamai suka ce matrukul hadis wana matrukul hadis ne hadisin shi abun bari ne aw wahihi ko ko mai raunin hadisi ne ko kuma wahi da wahi da da'if ɗaya ne aw kazzab ko kuma wani tatattan makaryaci ne fa huwa saqit wannan sarayar da shi ake la yuktabu hadisu ba amma rubuta hadisin shi dan saboda an kira shi daga ji kaji an ce matrukul hadis ko wahil hadis ko kazzab to wannan duka hadisin shi ko takwata ma ba a aiki da shi ba za a amshi ruwaya shi ba za a amshi wannan hadisin ba ba za a yi aiki da shi ba ma'ana wa min alfazihim na daga cikin lafazan malamai da suke aiki da shi su ce fulanun rawa anhu nas na mutane suna ruwaya daga gare shi wasadun ko kuma a ce tsaka tsakiya ne ko a ce muqaribul hadis makusancin hadisi ne ko kuma mutaribun yana da irdirabi la yuhtaju bihi ba a hujja da shi ko kuma a ce majhul wani majhuli ne ko kuma laysa bi shay wani ba kowa bane ko kuma laysa bi zalika bai da wannan matsayin ko kuma laysa bi zakal qawi bai kai wannan karhin ba aw fihi aw fi hadisihi da'af ko a ce cikin shi akwai rauni ko cikin hadisin shi akwai rauni ko kuma a ce ma a'lamu bihi ba'asan ban san ba wani lahi tare da shi to wai stadallu ala ma'aniha bima taqaddama shi kuma ana dalili da ma'anoninsa akan abin da ya gabata duka wannan su ba a yanke hukunci akan su kamar yadda ya gabata za a ɗauko su a hauda su mizani na wancan wanda ya gabata ma'auni wanda ya gabata a cikin maratib na alfazil jarh wa ta'dil dan an ce rawa anhu nas ko wasadin ko muqaribul hadis sai ka koma ka auna shi ka samu matsayin shi a cikin wancan wanda aka wuce bukhari amma na harko ce akwai faɗakarwa Bukhari idan ya ce fihi nazar da sakatu anhu wannan yana nufin cewa hadisin shi maturuki ne dan Bukhari yana cikin malamai wanda suke tsarkake harshen su game da sukan marawaita ya ce fulanun kazzab ko fulanun da'if Bukhari bai amfani da wa'annan dan ya ce gurin shi a kiyama ka a tashi wani yana bukatar shi da mazalama zalunci ko ya cuci wani shi yasa ko da marawaita yana gudun giba ma'ana kuma wara'u ne ya halitta amma kuma duk da wannan dan wara'u da kare kan shi yake ganin cewa ba zai iya faɗa ba wannan kalmomin sai ce sakatu anhu ko kuma ya ce fihi nazar duk mutum da bukhari ce fihi nazar to wannan da ifi ne ko kuma ya ce sakatu anhu duka wannan matruk ne amma in ya ce munkarul hadis to wannan kwata kwata bai halitta ba ma a yi ruwaya daga gare shi dan ya mai kare halshen shi kuma har ya kai da ya faɗi wannan martaba ka san cewa mutumin ba ba ƙaramin mutum bane wajen munin hadisi dukkan wannan da ya wuce yana nuni akan cewa arfaz marafatul aljar wa ta'dil maratib ne kowane marawaci da zaka gani a cikin hadisi an ce fulanin kaza an faɗi duka wanda yake da mu'amala da littattafan jarh wa ta'dil su tahzibu tahzib tahzibul kamal taqribu tahzib lisanul mizan da ma makamantansu duka zai ga wannan lafazin su imam zahabi su ibn hajar da su al-imam al-mizzi suna amfani da wannan lafazin to kowane marawacin da awo ne da dacewa ba shi abin da ya dace da shi ne ake faɗa ba haka bane kawai ake faɗin ma mutum kaza kawai a ce ai fulanin da ifal hadis ko laysa bil qawi ko la ba asabi a haka ne kawai shaci hudu suke kama kalmar su haɗe ta a kowace kalmar da ma'anarta kuma da abin da take nihin an gaya ma kuma marawaicin nan aka ce mishi wannan kalmar shin hadisin shi meye matsayin shi kuma in an ce ma wancan marawacin wacce kalmar hadisin shi meye matsayin shi daga nan ne ake samun da ifin hadisi ya kasu kashi kashi har zuwa sattin da wani abu sai zamana wanda aka ce ma la ba asabihi hadisin shi ga matsayin shi ko kuma fulanin kasirul awham ga matsayin hadisin fulanin ya sarakul hadis hadisin duka dai wannan su suke tattara su sa mutum ya gane in an ce wannan hadisin cikin shi akwai wani to zaka gane cewa wannan hadisin matsayin shi kaza dan saboda wanan nan ka san abin da malaman aljarhu wa ta'dil suka faɗa akan shi nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi